ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan rajab shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan biyu shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihil bukhari yau za mu tashi a cikin tafsirin sautin al-imran ayar da Allah ke cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah na'am mala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قصد قال حدثنا إسماعيل بن موسى عن هشام عن معمر وهو السند وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه انطلقت في مدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي من النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل قال وقال دهية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال قال هرقل قال ها هنا أحد من قوم من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي hal ha huna هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يز- يزعم أنه نبي وقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخل فدخلنا على على هرقل فأ- فأجلسنا بين يديه فقال فأجلسنا.
فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا فقال أبو سفيان قلت فقلت أنا فأجل- فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفه ثم دعا بتر- بتر- بترجمانه فقال له- فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يز- يز- يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان وعين الله لولا أن يؤثر علي, علي الكذب يؤثر علي
وعين الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه في سر
yayi bismillahir rahmanir rahim um imam al-bukhari ya kawo wannan aya ta qul ya ahlal kitabi ga ya musu ya ahlal kitab abinda ake nufi ahlal kitab ana nufin kiristan najran kiristan najran nasara najran ko kuma qul ya ahlal kitabi abinda ake nufi a yahudawan madina ko kuma ɓangarorin guda biyu da yahudu da nasara ga baki da yake nufi su ne ahlul kitab saboda umumin lafazin amme gamamman lafazi ne duk cikinsu za su iya shiga ta'alawo ku taho kalmar ta'alawo ana nufin halummu ku zo zuwa ga wata kalma um, wannan alkalima anan ana nufin jumla mufida jumla mai amfani ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalmar sawa din shine sai fassara ta yace yace qasd ne wato daidai ne tsakanin mu da ku bainana wa bainakum ko kace adlun in an ce adl abinda ake nufi na daidai tsakanin daidai wato shi yasa aka ce adalci adalci Allah na abu da illallah da mu da ku kada wani ya bauta wani in ba Allah ba kar mu bauta kowa in ba Allah ba ku zo mu tattauna da ku a tsayar da magana guda ɗaya to shine zai bayanin kissar abin da ya faru na tattaunawa da aka yi akan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya musu wannan kira ya kawo hadisin ibn abbas ya ce haddasani abu abu sufyan abu sufyan ya bani labari kamar yadda shi abdullahi ibn abbas yake faɗa sakhr ibn harb shine abu sufyan sunansa kenan sakhr ابن حرب يتي حدثني حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا بكى دا بكى باكي دا باكي وما يدك كيف أنا كيما دانك تبت دلنشي يتي ناتاشي انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم na tashi a lokacin da a tsakanin ni da annabi sallallahu alaihi wasallama wato akwai sulhu almudda din abin da ake nufi lokacin da muka yi sulhu na wato sulhul hudaybiya kenan menene sulhun da suka yi sun yi sulhu cewa a tsagaita wato yaki tsakanin musulmi da su abu sufyan a wancan lokacin shekara goma shine in talabtu fil muddatin lati kanat baini wa bain rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun yi alkawari ni da annabi sallallahu alaihi wasallama za a tsagaita wutar yaƙi shekara goma قال فبين أنا بالشام وترى ina sham ƙasar sham izji a bi kitabin minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an zo da wato takarda wasiƙa shine kitab daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu sufyan ya tafi sham sai ya ga saƙon annabi zuwa ga wani sarki cikin sarakuna za a faɗi sunan shi herakl cewa ga wasiƙa daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka ba wa adi bin hatim aka ce ya kai wannan takarda a gurin abu wato gurin hirakul ala wa kana eh haka ne sorry wa kana diyatul kalbi ja'abi shi wannan adi bin hatim ya raka dihiya ne rakiya yayi masa diyatul kalbi shi ya je da takarda tare da adibin hatim ga wasiƙa nan ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya saba dama yana tura wa sarakuna takarda fa dafa'ahu ila azimi busra sai ya miƙa wannan takarda zuwa ga sarkin busra a wannan lokacin شيني الحارث ابن أبي الشمر الغساني الحارث ابن أبي الشمر الغساني شيكم فدافعه عظيم بصرة إلى هرقل tunda dama in ka kai wa shugaban ƙasa takarda ai ba lalle ka same shi kai tsaye ba sai ka ba da wasu sai su miƙa masa to haka tsarin mulki yake shi kuma ya karɓi wannan takarda ya aika wa hirakal ga takarda nan daga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam qala fa qala hiraqal hal huna ahad min qaumi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi hiraqal da ya karanta takarda yaga annabi ya turo masa cewa daga gare shi ne muhammad dan abdullahi yace kai imani ka musulunta ka kubuta hankalin hiraqal ya tashi sai yake tambaya a fadarsa shin a nan gurin akwai wani mutum cikin mutanen wannan mutumin da yake raya cewa shi annabi ne ka ji tambayar ba shi hirakal din bai yadda annabi annabi bane ba karyata annabi yake sarki ne ya ce akwai wani mutum wanda yake tare da wannan ko jama'ar wannan mutumin wanda yake raya cewa shi din shi annabi ne ka duba wai yake raya cewa wai bai yadda cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi ne fa qalu na'am suka ce ai kware kuwa Abu Sufyan sai ya ce fa du'itu sai aka kira ni an san ina da alaka da shi fi nafarin min quraish tare da wasu mutane cikin qurayshawa nafar ɗin nan tsakanin mutum uku ne zuwa goma sai ga mu fadakanna a lahira kullum sai ga shi mun shigo wajen shi wato shi hirakul ranka daɗe ga mu mun zo mu ne muke tare da wannan mutumi da yake raya cewa shi annabi ne ya ce a matso da su aka matso da su wajen sarki aka nemi izini aka shigar da su fada ya ce fa'ujilis na bai ne daihi sai aka zaunar da mu gaban sarki faƙala ayyukum aqrabu nasaban min hadar rajulin ladi ya zumu annahu nabi tambaya ta farko kenan ya yi tambayoyi ne to sai a kiyaye adadin tambayoyi ne ku ji tambaya tambaya ta ilimi kafiri ne amma ya yi wani tambaya da yake ya proving gaskiya ne waye yake da kusancin dangantaka da wannan mutumin wanda yake cewa shi annabi ne kudu wai wai manzon Allah ne wai ake cewa wai ake ce da shi wai wannan mutumin wai annabi ne ake cewa wannan mutumin waye ke da kusancin dangantaka da shi faƙala abu sufiyan faƙultu ana abu sufiyan ya ce gani ni ne nake da kusanci na jini da muhammadu hirakal sai zaɓi abu sufiyan da shi zai yi magana don shi da yake da kusanci da annabi to shi zai fi ba da labari dangane da hakikanin yadda sha'ani yake ya ce fa'adlasu ni bai ne dai wa ajlasu ashabi khalfi suka zauna da ni gaban sarki sauran abokanai na kuma aka sa su a bayana hasan zaman fada sai da sai da ladabi aka ajiye abu sufyan a gaban sarki sauran abokanansa aka ce kuma ku zauna a baya za a yi tambayoyi in ya kasa ku ba da amsa to baya jin yaransu sun mada'a bi tarjumanihi sai sarki ya zo da masu masa fassara ya tafinta saboda waɗannan ga yaransu waɗancan ga yaransu a ku zo masu yin fassara faƙala ƙullahum inni sa'ilun hada an hada rajul alladhi yaz'umu annahu nabi gaya musu zan tambayi wannan ya nuna abu sufyan wannan zan tambaye shi akan mutumin da yake cewa shi annabi ne ka gaya musu ya gaya masa ya fassara sarkin ya ce ka gaya musu su na bayansa fa in kadzabani fa in kadzabani fa kaddibuhu gashi a gabanku yana mun ƙarya a cikin bayaninsa ku ƙaryata shi take ku ce ƙarya yake ni kuma a gaya mu a fassara mun cewa ƙarya yake قال أبو سفيان نعم
قال أبو سفيان أبو سفيان وعين الله لولا أن يكثر علي الكذب لكذبت ثم لكذبت لكذبت ثم قال ترجمانه سلب كيف كان حسبهم فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه من ملك من ملك من ملك من ملك من ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤكم قال قلت بل ضعفاؤكم يا عيسى yace sarki ya ce wa abokanai na in na yi ƙarya to su ƙaryata ni aka kawo ni aka ajiye ni aka fara yi min tambaya abu sufiyan yake cewa wa aimullah na rantse da Allah shine wa aimullah daidai da kace Allah ko kuma kace wallahi ko kace billahi shine wa aimullah ina rantsuwa wato da Allah tabaraka wa ta'ala ina so ku lura da wani abu guda wannan fa kafiri ne ashe kafiri ya san akwai Allah ko tunda Abu Sufyan a nan lokacin yana kafiri kuma yace ya rantse da Allah to ko yanzu ma kuna tare da arne ai zaka ji arne yana arne yana cewa na rantse da Allah kenan sun san akwai Allah to su masa hakikanin bauta ne na gaskiya da shari'a ta ce a bauta masa a'a sun tabbatar da rububiyya shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa duniya ta Allah ne amma ba su yadda cewar shi ya cancanta abota masa shi kadai ba sai su hada shi da wani shi yasa suka zama arna in kun gane wannan jawabin musulmin da ya yadda yana sallah cewa addinin musulunci na Allah ne sai ya zo kuma wannan bautar da ake yi wa Allah sai yake yi wa wani kuma shi ma yana neman taimakon Allah yana neman taimakon wani Allah yana ganin wani zai iya masa abin da Allah yake masa to kaga bai da bambanci da wadancan kafiran kar ma ya zage su bambancin musulmi da kafiri kenan shi musulmi ya yarda Allah shine mai komai kuma ya yarda ba wanda ya cancanta abota masa in ba wannan Allah ba kowai bai isa abota masa shine tauhidul uluhiyya yadda Allah shine Allah din shine mai halittu shine tauhidul rububiyya kuma bayan ka yarda cewa shine mai komai mahalicci to ka yarda kuma ba wanda ya cancanta abota masa in ba wannan Allah ba to anan ne a samu bambanci tsakanin kafirai da musulmi to su kuma sai suka hada da gumakansu ha suka hada da mutanensu da sauransu mu ma a cikin musulman masu da awar musulmi ne akwai mushrikai ai suna bauta Allah suna bauta wa kabari mutum ya je gindin kabarin wani yana roƙonsa yana cewa shi ne yana yin afuwa yana yafiya ko yanzu nan akwai wani bidiyo da ake nuna wani wali daga Morocco ya taho wai waliyi ne shi ya sha rawani sun daɗe suna cilinsu a masallaci baya fadin yarensu wani ya tashi yana bayani ya ce to gashi nan wannan da aka daɗe ana cilinsa gashi nan wannan waliyin Allah ne sun yi alkawari da annabi Muhammadu ya rinka zuwa ya gana da mutane duk ranar litinin kuma duk wanda ya gan shi ɗan aljanna ne kwarai kuwa gashi nan ana nuna duk wanda ya gan shi ɗan aljanna ne kuma duk wanda duk wanda ya gan shi ya zo ya zauna suka ido biyu da shi to ya yafe masa zunubansa gaba daya kai da ƙarshe sai ce kai jama'a ga manzon Allah a gaban ku kawai akai Allahu akbar da carbuna a hannunsu akram kalla abun a fili yake ba boye yake ba wannan shine maganar da muke ta gaya muku maganar haka waliyai waliyai wani wali ne wani wali ne wannan shine aqidar su wallahi cewa duk wanda duk wanda ya zo gurin ne ya ga wannan mutum an yafe mai zanubinsa kuma duk wanda ya gan shi dan aljanna ne duk wanda ya haɗa ido da shi dan aljanna ne warai ko daga ce ba wuce ne dan uwanka ya abin nan ya bayani ya ce to yanzu za mu saurari bayani da ƙarshe ce ma dai annabi ne ya ce ga shi annabi manzon Allah ne a gaban ku kawai a saurari jawabinsa yana magana yana fassarawa akwai irin waɗannan kurafatun ana ta faɗa mutanen nan akwai kuskure a tattare da su amma ba su yadda suna kan kuskure ba sai su mai da abin faɗa sai su mai da abin gaba yadda ka yi magana wali wani sai zuciyarsa rinka tafasa to ya za ku yi da irin waɗannan maganganu i wai tsakaninsa shi wai tsakaninsa wajikan shehu tijjani ne wai tsakaninsa da shehu tijjani ko mutum shida shi kuma tsakaninsu da shehu tijjani da annabi ko mutum kaza talatin da wani abu shafi malaman suka zama na ƙarfi eh inda sun san sun san eh duk sun sani waɗannan mutane suna sani suna shiru ne kawai sai dai mu za a bari mu yi ta faɗa Allah ya sauke ta yanzu wannan wani lokacin sai ga arni kafiri wanda yake yi wa Allah irin wannan eh, shi yana bautawa Yesu almasihu shi gwanda shi ma ka ce Yesu almasihu Isa annabi Isa yake kira ai ya dan rike ma mai dan dama dama ya rike annabi to ba wanda ya fi lalacewa kan wanda za a ɗauko masa wani mutum da kashi a cikin cikinsa ba annabi ba kuma yan kasuwa kudin sai mutum ya shirya business sai kawai sai shirya za mu kawo ziyara kaza kaza wuri kaza ni jikan shehu tijjani ne ni jikan inyas ne yanzu har jikokin inyas abinci suke ci a ƙasar nan ba magana ba talauci a tattare da su saboda kawai jikan inyas ne jikan inyas nan na banza ne ko na kirki ne ko waye ne da sauransu allahu alamu arziki ina gaya maka arziki na fitar hankali
wani za ka dukiya ne wani na wata mace dukiya ban ji ba wata mace dukiya eh haka ne suna samun dukiya saboda dams in Allah ya toshe maka basirarka ba za ka iya gane gaskiya ba kuma abin ciwon shine duk wanda ba kai ba baya bin ka akan wannan tsarin to za ka gani abokin gaban ka ne yanzu dan Allah daidai ne a ji a ɗauko wani mutum daga Maroko a zo ajiye shi ana faɗin wai yana yafe zunubi su gama kuma yana yafa zunubin kuma a ɗan tattara masa ɗan abin da za a tattara masa ya guziri ya kama hanya ta to me yasa tun da shi annabi ne me yasa bai kawo kansa ba harka ce kurin ta kasuwanci wallahi Allah ya raba mu da damsul basira ce za mu yi ta faɗa ko ba a jin daɗi sai mun faɗa wataƙila ‘ya'ya da jikoki sa gane su kauce su bar su bar wannan mummunan hanya gashi nan yana yawo a bidiyo kowa yana gani ana ta nuna a facebook kowa yana gani ga hoton mutumin an san shi ga masallacin nan an san masallacin ga shi waliyin yana nan yana zaune a- a a kan kujera yana zazzare ido kamar mazuru mutum a ta ƙarya kana zaune da sunan da sunan addini kuma wai Allah su waki Allah su waki akwai wanda ya zo ya zauna aka ce in Allah kuke nema gashi in annabi Muhammad kuke nema gashi in an kaza ka yana zaune yana zazzare ido ya daura rauni kuma amma fa an ce shi Allah ne kuma ga sharbi a hannunsa to wa wa yake kira ga tufka da warwara an ce Allah ne an ce shi annabi ne an ce kaza kuma ga carbi dogon carbi a hannunsa ko ba ku da hankali ya falata a kido Su zo a haɗa musu yan abubuwan su kawai su tafi su je su yi su je su yi harkar su
Allah wani zai gudu wani ta bai yana kusa na wani zai gudu wani ta bai yana kusa sai ke cewa yau ya kammala wurdinsa da ya kamata ya yi na da ka yau iya da lada ko kuma iya da gafara ta mutum dubu kaza subhanallah sai da ka shi da wuta babu ita kuma sannan duk wanda ya ɗauki wannan wurin a shekarun adadin shekarun ibada in ya baka shekara ɗari shi kenan to auna gana maka zai to
kai Allah ya sauke kamar gangana
ba ruwansu da da addini ba ruwansu Allah dai sauki kawai abin tausayi kana nan su suna can suna wannan kai kuma kana nan an liƙa rayuwarka da waɗannan mutane ka tsaya ka bi annabin na gaskiya ga Qur'ani a gabanka ga hadisi a gabanka ka kasa gane kana nan kullum an liƙa rayuwarka da wasu waliyai shi waliyin ne in ya zama waliyin gaskiya ne in ma na gaskiya ne ba Allah ya bi bai samu malitakan kai me yasa ba za ka bi Allah ba kai ka zo ka bi shi
gaskiya ne ha shi fa misalin in ma wali na gaskiya ne ina ce wali wali yana zama wali ne da bin Allah to me yasa kai ba za su hada ka da Allah ba sai su lika ka ga wasu Abu Sufyan yace na rantse da Allah da ba dan kar a ruwaito mun cewa nayi ƙarya ba laula an yi usaru alayya al-kadhiba lakadhabtu wallahi da ba dan kada wata ran a tarihi a ce na taɓa yin ƙarya ba da na yi ƙarya wa annabi to yanzu ga musulmi musulmi ne wannan me wanda ana ganin musulmi ne har ma an ce wali ne a gaban mutane da bidiyo da komai yana yi wa annabi ƙarya wannan abu su ɗin fa a lokacin yake magana na kafiri ne ya ce wallahi da ba don kada a tarihi a taɓa cewa na yi wa muhammadu ƙarya ba da na yi ƙarya yau rana duk mun zuwa masa ƙarya ba shi da zai baka kafiri ba wannan yana nuna mana abubuwa kamar haka waɗannan mutanen da kake gani sun rike gaskiya su a da ko kafiri ne bai dai ƙarya ba su ƙarya aibu ne yayi ƙarya aibu ne ƙarya aibu ne a gare su haka suke temple a saƙo ko da mutum ba musulmi ba subhanallah wata rana ana ba da isa annabi isa za a roƙi ruwa a lokacinsa ya tara mutanensa sai ce duk wanda ya san yana da zunubi to ya bar nan gurin muna son wanda ba su da zunubi su zo a roƙi Allah duk suka baje sai mutum ɗaya mutum ɗaya wannan mutum ɗin shi ya ya ce wallahi tun da yake bai taɓa saba Allah ba iya tsanansa annabi isa ce to kuma mutum sai zo da ido ɗaya sai annabi isa ce ya na ga idan ka ɗaya me ya same ka sai ce eh abin da ya faru wataran ne wannan idan guda ɗaya na juya haka sai na kalli matar da ba ta ba ya ce na kalli mace da wannan idan juyawa haka ne kawai sai idan ya hango mun matar da ba ta ba ku ji wannan magana ya ce ina zuwa gida na ɗauki ƙarfe na tsiyayar da idan na ce tun da idan nan kika ga haram to kin daina rayuwa ya ce haka na tsiyayar da idan na gama yin jinya ya ce ya kai annabin Allah shi yasa ka ganni da ido ɗaya to wannan shine saban da na taɓa san nayi annabi isa ya ce tab lallai ka cancanta kai addu'a to zo a haɗu a yi addu'a da kai aka daga hannu aka yi addu'a aka roƙi Allah take Allah ya saukar da ruwan sama saboda addu'an waɗannan mutum to waɗannan irin su ne fa wali yadda ya kamata a rinka kira ana tarihinsu a maulidi ana yin bayani bayan 419 ba wallahi tallahi kwanan nan muka je Nijar wa'azi can ƙarshe agadas wajen wajen wajen can ƙarshe da tafi Libya Algeria mun je muna wa'azi wani babban attajiri ya zo ya same ni yautar ya ji wani karatu da na yi wata hudubar juma da na yi akan irin waɗannan abubuwan ya zo ya ce to malam wallahi ni shaida ne a nan tsallaken nan namu cikin ƙasashen cikin larabawa akwai mutumin da ya zo garin nan ya ce cikakken ɗan iska ne a gidana ya sauka muna harkar mota da shi ya ce ni ina zuwa ƙasa suna sayan mota na san shi ya zo gidana ya zauna ya ce zai gai harkar kasuwanci ya ce sai na ga yana neman mata yana sa ana kawo masa mata sai na ce a ni ba ɗan iska ba ne ba za ka zauna a gurina ba in za mu yi kasuwanci mu yi kasuwanci in za ka ɗauko iyalin ka ɗauko iyalin sai ya zuciya ya ce sai ya bar gidana sai ya je wani gida ya koma ya zauna ya ce malam yana zuwa ya rikide kawai sai ya ce ai shi jika annabi ne shi waliyin Allah ne ya ce wallahi malam wata rana an yi wani babban taro sai wani abokina sai ya ce mun mutumin kan nan da ya bar gidan nan naka fa shine fa wannan wali yana can yana yafe mutane zunubai ya ce sai na je taro ya ce kawai sai na ga matsiyaci ya share wani ya rike carbi ya ce kawai ana ta zuwa ana ta kuka yana shafa kan mutane yana shafa ya ce yanzu yanzu yanzu wanga wanga mutumin wannan shi ke yafe zunubi wannan mutumin ana ta tara masa kuɗi ana ta tara masa kuɗi ana tara mai dukiya kun ga yadda fa wannan ne ya shiga yaudara ya shiga wani abu ko wallahi tallahi ni da shi yake gaya mu aiki gaba da gaba ya zo ban san shi ba ban taba ganin sa ba ya ce zan gaya ma ya ce wanda yake zaune a wajensa wani attajiri ne mai kudin gaske yana da matsayi a gwamnati sai ce masa kai duniyar ma gaba gaba ki ta gaba ɗaya ta kusa tashi saura mata shekara kaza ya lissafa ko shekara uku ko shekara hudu ko biyar ya ce to duniyar ma Allah zai rufe ta gaba ɗaya mutane ba su da hankali da mu mun sani Allah ya sanar da mu duniya ta ƙare ya ce duk abin da kake da shi ka samu ka rabu da shi wallahi malam mutumin na haka ya ɗebi kadarorinsa da dukiyarsa tunda wannan ne ya tattara masa ya abin nan ya- ya hana masa sai ya ce masa zai je ganin gida ya fita daga aikin da yake na hukuma ya fita sai shi waliyin ya ce masa zai je ganin gida ne shi kenan ya haɗa arzikinsa da wancan taron da aka yi a tattara mai da zunuban mutane da ya yafe shi kenan ya haɗa kuɗinsa da dukiyarsa da kadarsa gaba ɗaya shi zai je ganin gida tun da ya tafi bai- yau yau wajen shekara bakwai takwas da wannan abu duniyar bata tashi ba shi kuma wancan mutumin ya talauce ya tsayace ya bar aiki daga ƙarshe dai zuwa aka aka nemi alfarmar hukuma aka ce wannan fa ko wannan aka masa aka masa damfara aka masa wani ne zai kwashi kuɗin sai ya tafi daman ai business shi ko ba neman kuɗi ya zo ba mota fa suke saye suna sayarwa fa ya dawo ya ce shi wali ne to da yawansu akwai masu da wasu waliyan nan wallahi tallahi ba mutanen kirki ba ne ku yi haƙuri reality ne yake tabbatarwa kada mutum ya ji zafi ransa ya ɓaci ka ce kaza ka ce kaza ni ban kira sunan kowa ba amma a je a bincika a je a bincika muna yin wannan bayani ne saboda a ain- a 'yanta tunanin mutane a 'yanto tunanin mutane a bar mutane su bauta wa Allah hakikanin bauta bautar gaskiya wallahi in nuridu illa al-islah mastata'na to yaya mutum zai yadda da hankalinsa ba kwakwalwar majina aka zuba maka ba wani ya zo ya yaudare ka a cikin addini abinda Allah yake ya ce shi zai ma wai in yana shafa kanka wai an yafe ma zunubin komai na sakarama ne a ciki motar sakarama ce motar ba daga gurin turawa ba aka siyo ta aka kawo ta amma shikenan tana zuwa wajensa ta zama ita ma shafa ta albarka ne ƙarfe ne fa na banza kurum kafiri ne kuma ya yi ta to Allah ya mana afuwa a yi haƙuri in an an ji zafi ko a yi haƙuri Allah da ya nuna mana gaskiya sai shi wannan hirakal sai cewa ya ce wa ya ce wa Abu Sufyan ya ce mai tarjamar sai gaya wa Abu Sufyan kai yaya dangantakan yaya dangantakansa shi wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne yaya dangantakansa a cikin ku yaya matsayinsa an alhasab an nasab Abu Sufyan yake cewa qultu huwa fina dhu hasab barka ji wannan fa kafiri ne amsar da yake baro akan annabi ya ce ai wannan mutumin da yake da awashi annabin ne mutum ne mai wato dan dangi mai matsayi zu hasab zu hasab mana ba wanda ifi shi in gadara ake da dangantaka da matsayi din a makka to ba wanda ya isa ya fito ya tsakule wa annabi fuska ko ido ya ce masa kai ba dan dangi bane kai baka da asali shine min ashrafina iyayensu sune manya a makka qala fa hal
كان kana من آبائه min abaihi ملك maliku sai shi sarkin sai yake tambayan abu sufyan yace shin cikin iyayensa an taɓa yin wani sarki mai sarauta abu sufyan ya ce a ba a taɓa yin wani sarki mai sarauta ba iyayensa dai suna da matsayi da kakannin suna da matsayi amma ba su riƙe sarauta ba iyayen annabi kenan da kakanninsa wultula ƙala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadibi wannan tambaya ta wajen biyar kenan ko ta nawa shin wannan mutumin da yake da awar shi annabi ne shin kun taɓa tuhumansa kuna tuhumansa ya taɓa yin ƙarya ka ji fa
قبل أن qabla an يقول ما قال yaqula ma qal kafin ya faɗi abin da yake faɗa kafin ya ce shi annabi ne a tarihi kun taɓa ruwaitar ya taɓa ƙarya malam kaji kaga wannan me yake nuna mana kowa ya tsaya ya gyara tarihin rayuwarsa zai iya yiwuwa sai bayan ka samu wani matsayi da daraja a zo a ce ab ai dan iska ne da wannan mutumin da yake kaza kaza da shi ba ake kaza ake kaza to kaga kar ma ka bari ka ɓata rayuwarka don koda Allah zai baka wata daraja da wani matsayi ya maka illa malam kaji masu tace gaskiya wai wannan annabi ne ake tambaya wai kafin shekara arba'in ɗinsa da zai zo ya ce shi annabi ne an taɓa ruwaitar ko rana ɗaya ya taɓa yin ƙarya ko ƙarya ɗaya ce in dai ya taɓa yin ƙarya ɗaya to ba za a taba yadda da shi ba wannan zai nuna muku wallahi kafin Allah ya zaɓi manzon Allah sai da itace
qultu la
Abu Sufyan ya ce la bai taba ƙarya ba Allahu akbar
gaskiya ba cin kafin
ya Allah ka azurta mu da gaskiya ya Allah ya Allah abubuwa sun lalace malam abubuwa sun canja wallahi abubuwa sun canja malam wasu abubuwan sai dai mu ji su a tarihi yanayi ya canja rayuwa ta canja abubuwa sun cakuɗe sayyidina usman kansa na sha gaya muku a karatu usman bin affan sayyidina usman bin affan da kansa ya sha faɗa ce wallahi tallahi ban taɓa yin ƙarya ba ko a jahiliya ballantana ce musulunci kuma haka aka har ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ba wai a cikin musulunci ne zai baka mamaki ba hatta a lokacin da ba qur'anin ba hadisin ba shi ake bi ba su ƙarya abun ƙi ne muku yanzu yaro ne zaka zo ka haife shi yayi ta zuga maka ƙarya iya rayuwarsa makaryaci ne wallahi malam yi ta maka ƙarya uban ku da zai yaran da yaran ko shi kuma uban shi ma ne kyakken makareci dan ma ya gani
wataƙila ma ga daye ɗan kai manya ƙarya ƙanana ƙarya maza ƙarya mata ƙarya shugaba ya zo gidan rediyo ana ɗauka ana bugawa a jarida ana kaza ya shirga uwar ƙarya kuma shi ya san ƙarya yake yi kuma kuma ga yaki kuma kuɗin ma kun san ƙarya yake yanzu kuɗi kuɗi ake ba wa mutane masu surutun nan akan 'yan siyasa sai mutum ya kira da daddare sai ya ce ga airtime ka je ka saya ka je ka yi musu bayani kaza ka rigirgiza garin ka ce mun yi kaza mun yi kaza kuma ma kaza za mu yi kaza in an isa ai kaza kaza kaza kai ma ga naka sai mutum ya zo gidan rediyo 'yan jaridar nan suna hira da shi a taba shi ai kaza ne ai kaza ne sai ma an tsaye da shi yi ta ƙarya an ba shi kuɗinsa ya biya gudan- gidan rediyo sun ci kuɗinsa wannan kuma kai kuma shine abin da baka bashi kullum sai ka ji kowace gauta ko ko inda ranka ko menene ko ku ƙaro mu wani dankar a ce gidan rediyo ɗaya na- na ware na faɗa sojojin ba ake bakan kawai abin da nake son ce wannan bayanan su ne kai kullum baka iya bacci sai ka ji su sojojin baka ko da jiya sunna wasu fa 'yan iska ne cikakku mutanen banza makareta kuran su za su zo su yi ta bayani ba ka iya bacci kai baka yi salatin annabi ba kai baka zauna da iyalinka ba kai baka yi karatun qur'ani ba kullun sai ka ji wannan abu kullun kuma da shi ne za a ɗauka a ta yaɗawa labarin ƙarya labarin ƙarya labarin ƙarya
kutul kharasu Ji- wani daga cikin gidajen rediyon nan suke suke gaya mun jiya ciki suke cewa malam wallahi akwai matsaloli ba na ce me ya faru ci malam ga jarida ƙarya ga magazin ƙarya ji- ka shiga intanet ka ɗauko labari sai ka tar ƙarya ne hatta bbc ɗin nan da ake faɗa sai ka rubuta bbc ko to akwai fojarin bbc ɗin labarin bbc ɗin wasu sun je sun ɗauki banar bbc ɗin sun yi- da hoton mutanen da komai kullum sai a ce bbc ta ce kaza kawai sai a zo a saki abu yace cikin bala'in da suke fuskanta hatta a intanet din yau in ka shiga labari ba ka da garantin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne haka ba muke rayuwa ka cika kwakwalwarka da wannan bayanan kullum ana sa wa'azi ba ka saurara ba ka san ma ana sa wa'azi karatu kaza ba dan ba shine a gaban ka waɗannan labaran shine billahi azimu akwai mutumin da muka sani ba shi da lafiya ciwo yake a kwance na rantsi da Allah sai an ɗaga shi an an sauke shi ciwo ne gashi da mutuwa bikon ya tsaya rike qur'ani ya kama karatun alqur'ani wallahi wannan rediyon in ma babu batir to wayarsa wannan bayanan yan siyasan su ne kullun yake ji ya ji na dare ya ji na safe ya ji na dare yana fa kwance fa asibiti za a kai shi waje za a je a kwantar da shi amma wallahi baya fashi saboda ya zama masa mai guba guba Allah sawa Allah shi kuma duk akan wannan duniya ce da ake so wannan duniyar da kake ganin ta wanda ake ta mutuwa ba a shirya ba a tafi a bata duk akan ta ake wannan karerayin banza yace kun tumce shi da ƙarya kafin ya ce shi annabi ne abu sufyan ce qala la to sai dada tambayarsa ayattabi'uhu ashrafun nasi am du'afa'uhum yace to wannan mutumin naku shin manyan mutane ne suke bin sa ko masu rauni ne masu hali ne masu kuɗi ne masu mulki ne masu wane ne manya-manyan gari ne suke bin sa ko ko talakawa abu sufyan yake cewa ina bal du'afa'uhum yawancin masu bin sa talakawa ne kuna ganewa
قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون kaga a cikin qur'ani yayi bayani cewa ana ana bayani ga annabi cikin annabawa ya za mu yi imani daka da kai a nu'minu laka wattaba'aka al-ardalun wai kafirai ne suke gaya wa annabi cikin annabawa yaya za mu yi imani da kai gaba ɗaya talakawa ne ake wai da kai kaskantattu miskinai talakawa manyan wata su ne suke mun kai ya za mu yi imani da kai shi ma annabin sun yi ƙoƙarin su ce masa ya kori talakawan da suke ƙarƙashinsa za su yi imani da shi wallahi iyi ai malam tarihin guda ɗaya ne maimaituwa kuna yake ana reputation ɗin shi kuma yanzu ma ɗin ku gane wani abu guda Allahu akbar duba ake wai waye yake tare da kai wanda yake da jigajigai masu kaza masu kaza shine mutum wanda wannan talakawan miskinan mabukatan su suke tare da shi ana ganin shi kansa ma ba komai bane ba za a ƙi taɓa ka ne a yau saboda ana ganin cewa kana da wani kana da wani kana da wani kuma su yanzu mutane suna auna yin nasara shine idan wani da wani masu ƙarfi ne suke tare da wani ko da talakawa sun fanɗare wa mutum to waɗannan ɗin kuma su ne dai talakawan dai su ne dai asalin cin nasarar shine shi sarkin yake tambaya to shin karuwa suke yi ko raguwa suke yi su waɗanda suke bin muhammadin nan abu su ya ce ƙultula bal ya zidun a'a karuwa suke yi karka manta fa abu su ɗin nan fa makami da makami yaƙi da yaƙi ya sha neman annabi zai kashe shi baya son addinin nan abokin annabi ne tare suka tashi suka yi yaranta suka yi tsalle-tsallen su na yara tare suka yi amma Allah ya ba manzon Allah wannan matsayin hassada ta shiga cikin zuciyar Abu Sufyan shi kuma ya ja daga a gefe yana yaga annabi amma ka duba tambayoyin da ake yi wa manzon Allah akan annabi amma saboda aqidar su ta ba za su yi ƙarya ba yana faɗan gaskiya annabin nan fa baya nan a wannan lokacin kuma ba wani abu za a bashi ba ba alƙawari da aka yi da shi ba kai kuma yau saboda maslaha ta duniya ka yadda ka shirya ƙarya ka faɗe ta ka kwana lafiya to sai ya ce masa me قال هل يرتد أحد منكم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخرة الله yawa sai ya ce da shi to kai wannan mutumin da kuke bi shin akan samu wani ya yi ridda daga addininsa bayan ya shiga wannan musuluncin da yake kiran mutane suka mutane suka yi zuciya su ridda su bar addinin saboda suna fushi suna kiyayya ko an bata musu rai shine saqatan lahu ana samun haka dan kin addinin me yace قال قلت لا Abu Sufyan yace a a ba sa fita kaji in sun shiga kamkam ne ba sa fita na'am قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه to sai yace sai yace wannan shine zai tabbatar maka da yadda zaka ga rayuwar mu da wahala kaji an ce musulmi ya rida is very rare kaɗan ne ina fatan kuna fahimta yanzu in an ce muku da masu shiga musulunci da masu fita wa yafi yawa to shine addinin annabi Muhammad kenan su kafiran duniya ba su da hankali ne in wannan addinin na ƙarya ne ba daidai ba me yasa kullum ake ta shiga me yasa ba a samu a zuciya wasu su zanga-zanga su ce an bar musuluncin an bar Allah amma da wahala ka ji mutum ya da sai dai ɗaya ɗaya haka can can can can wanda kuma wannan ba za ka iya hanawa ba mu fa kullum mu muke raga su kullum kullum mu muke rago su suna ganin su ne da ƙarfi suna ganin su ne da kaza sun mallaki kaza amma kuma sai mu yi ta wa'azi da baka ba kuɗi muka ba su ba komai ba su tabaro addinin nasu na kafircin suna dawa da musulunci to haka tun lokacin da annabi yake haka Allah ya taimaki addinin manzo Allah tafiya kurin yake yi sai ya ce to kun taɓa ya ƙasa ne sai ce a yi ƙwarai kuwa wultu na'am mun yaƙe shi kai ai yanzu ma muna da alƙawarin tsagaita wuta ne tsakaninmu da shi shekara goma ne shi yasa mun ci gaba da yaƙarsa ba to shine sai sarkin yake ce da shi to yaya yaƙin ku tsakaninku da shi in an je yaƙi din yaya waye yake cin nasara waye yake kada wani yace me قال قلت تكون حرب بيننا وبينه سجالا na'am نصيب منا ونصيب منه sai abu su ne ce a a gaskiya yaƙi tsakaninmu da mutumin nan sijal ne in an ce sijal ana nufin nauba ma'ana wani lokacin wani ya nasara wani lokacin wani ya kada wani ko mu kashe su ko su kashe mu ko mu ribace su ribatattun yaƙi ko su ribace mu shine sijal Yus- fassarar sijal din yusibu minna wa nusibu minhu ko dai ya- ya kashe mu ko kuma mu ma mu kashe shi a'a muna kashe shi yana kuma kashe mu to قال فهل يكذب sai sarkin ya ce to kun taɓa ruwaitowa ya taɓa yaudara wannan fa wannan sarki wannan wannan sarki Wani ilimi.
akwai kwakwalwa kaga ma kafiri ne ina jin baya shan giya shi yasa kwakwalwar ta saba tabbata mutu ba mu ai muna da kafiran amma da yake yan giya ne kwakwalwa ba ta aiki
قال قلت لا أبو ونحن سفيان نمكث يكذب.
في هذا في هذه المدة ya ce abu sufyan ya ce a'a bai taɓa yaudara ba ba mu taɓa yin magana da shi ya warware ba kaji malam kaji ma'anar yaudara ka yi magana da mutum baka da baka akan kaza ya buɗe baki ya maka dariya da murmushi ku yi magana ta mutunci amma matsiyaci wani abu ne a cikin zuciyarsa sai kun rabu sai ka ji wani abu ya bayyana daban malam bari in gaya maka wani abu duk abin da zaka cikin addu'o'inka ka roki Allah kada Allah ya hada ka da mayaudari a cikin mu'amalarka wato mu'amalar yaudara tana da kuttu da bakin ciki الله wallahi وتأسيش قد تشنكا shine ka san yaudara ka yadda da shi ya yadda da kai يا شيخ ka saki jiki ya shiga jikinka ku yi magana ta sirri ta mutunci ashe yana ce yana kullawa da wasu ko a gida ko a ofis ko a kasuwa ko a harkar siyasa ko a harkar kaza kuma kai ba ka da tabaran da za ka iya gano zuciyar ɗan uwanka za ka yi mu'amala ne da shi a zahiri ya ja ka ya ja ka ya nuna naka ne sai kun yi tafiya mai tsawo ka saki da- jiki da shi ka sake masa harka ka yadda wallahi malam sai ka ji wani abu ya bayyana daga baya yaudara in na ta maku labarin yaudara na ha'inci daga nan sai mu kai magarba to in gaya maka in kana son zaman lafiya a rayuwa kai ta addu'a Allah ya raba ka da mai yaudari ko ɗanka ne kuma ya zama yaudari wato zai maka illa ba karama ba ballanta abokin mu'amala to ya zamu mu kubuta da wannan addu'a addu'a duk abin da za ka yi da wani ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka tsaya mun akan wannan lamari ya Allah ɗan adam ne ɗan uwana kai kafi ni sanin halinsa in akwai matsala ya ubangiji ka raba ni da shi cikin sauƙi abu su mene yake cewa bai taɓa yin yaudara ba amma mu a wannan lokaci ne ba mu sani ba la nadiri ma huwa sani'un fiha to yanzu dai mun yi alƙawarin shekara goma da shi za mu tsagaita wuta to shekara goma dai bata isa ba bata wuce ba bata cika ba to ba mu sani ba ko zai yi yaudarar ko ba zai yi ba to a ƙarshe sai ce mai قال والله ما أمكنني من كلمة أدخلها فيها شيئا غير هذه قال يا فهل إسحاق.
أ- abu sufiyan yake cewa abu sufiyan yake cewa wallahi duk zancen da na na yi muku bayani ban samu daman shigar da wata kalma ta suka ga annabi ko wani abu makamancin wannan in ba wannan kalmar da na ce to yanzu dai mun yi alkawari da shi shekara goma ban san ba ko zai warware ta ko bai zai warware ba Allahu alamu zai ba bai rawar ba baya dai bai warware ba amma nan gaba ban sani ba yace to nan ne na dan samu na dan zunguri wani abu a nan
tun da neman kofa yake neman kofa yake da zai sau to ai yayi alkawari ba zai karya ba amma so yake samu hanyar da zai suka da ba ya sai- samu dai hanyar da zai soki annabi ko yaya ne ne to sai mu tsaya a nan gobe sai mu dora insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh